نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد امتن الله تعالى على الوالدين بالأبناء وجعلهم زينة لحياتهم كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وجعل لصلاح الأولاد ثمرات وفوائد ومنافع قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع أمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الإمام مسلم وفي الإنعام بالأولاد ابتلاء واختبار كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فمن قام على أولاده ورأى هذه الأمانة وأدى حقها فقد أدى شكرها ومن قصر كانت وبالا وشؤما ونقمة أيها الآباء اتقوا الله تعالى في أولادكم واعلموا أن صلاح الذرية محل اهتمام الصالحين لأن الله تعالى أوجب على الآباء وقاية أبناءهم من النار وسبلها وعن كل طريق يوصل إليها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل عن رعيته يوم القيامة فقال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه ونبه صلى الله عليه وسلم أنه أن إهمال التربية وعدم حفظها يسبب سوء المصير وأخبص المأوى فقال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه عباد الله أيها الآباء اعلموا أن كل مولود يولد على الفطرة السليمة القابلة للخير إذا بودرت بالخير والصلاح قبلت من غير صعوبة ولا كلفة فما على الوالدين إلا الحفاظ على هذه وصيانتها والتأكد من عدم تغيرها قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه البخاري قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكم ممن أشقى ولده وفلظة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وتركه بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاؤه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة إذا اعتبرت الفساد في الأولاد إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء انتهى كلامه أيها الإخوة الكرام أبناؤنا اليوم مستهدفون من جميع الجهات في فطرتهم في عقيدتهم في براءتهم في عقولهم وتفكيرهم في أخلاقهم وفي قدراتهم يجب التنبه للأخطاء التي تحيط بهم واليقظة لما يحاق لهم ويراد بهم قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باك يا إنوانا مسلمي من أجدد قديم وقال الله سبحانه وتعالى ليقام ونيني من البركة إني نجوماء يومنا قوم شاء ليقوة جماد الآخرة hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 gidan miladiya yau 13 ga watan 12 shekara ta 2024 wannan khutba ta mu ta yau za ta magana akan tarbiyyar yara a cikin addinin musulunci da wajabcinsa da hanyoyinsa da irin hadarin da ke cikin wofinta tarbiyyar yara da kuma abin da ake kira tarbiyya menene idan kayi za a ce kayi tarbiyya menene idan ka bashi zai kasance ka ha'inci amanan da Allah ya baka ka kuma ainihin ci amanan waɗannan 'ya'ya naka kuma sai an tambaye ka akan su ranar tashin alkiyama tarbiyya kalma ce ta larabci amma ta rikide ta zama kalmar Hausa kowa a cikin me na faɗin tarbiyya har ma daga nan ne aka samu arrabbu arrabbu sunan Allah subhanahu wataala arrabbu to daga kalman at-tarbiya ne ma'anan tarbiya shine renan abu yanayi bayan yanayi hali bayan hali har ya zuwa lokacin da abin zai cika to idan aka yi wannan sai a ce an yi tarbiya idan aka ce Allah subhanahu wataala shine arrabbu shi ne yake renan bayi me ake nufi ana nufin irin yadda Allah su a tarbiyan yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsaya akan bayinsa da halittunsa yana gudanar da su kuma kowanne daga cikinsu yana miƙa buƙatuwarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine ma'anan ar-rabbu Allah subhanahu wata'ala shi ya tarbiyanci kowa shi ya reni kowa shi ya kyautata rayuwar kowa shine kowa daga cikin halittu ke mai da al'amari zuwa gare shi yana kwaɗayi yana nima yana bukata zuwa gare shi idan a musulunci aka ce tarbiyyar musulunci abinda ake nufi shine a reni yaro yanayi bayan yanayi hali bayan hali ta duka kusuroyin da ke kewaye da rayuwarsa a tarbiyyance shi a kula da su a ɗora su a kan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi ya kuma aminta da shi, za kuma a yi haka ne da manufan samun kyakkyawan makoma gobe ƙiyama da kuma cin nasarar duniya da na lahira. Da haka mu tarbiyyar musulunci ba muna ma ‘ya'ya domin su biya mu bane. Wanda yake tarbiyyar ‘ya'ya da manufan in sun girma sun samu aiki su taimake shi, to ya faɗo. ya raba kanshi da alkhairai da albarkatu masu yawa tarbiyya kana yi ne domin Allah ya dora maka kai sawa'un ko danka zai maka biyayya ko ba zai maka biyayya ba ko danka zai biya ka ko ba zai biya ka ba ba wannan shine ma'auni ba tarbiyyar musulunci tilas ne kai kuma ba ta da wata manufa da zaka sa rai wai lalai yaro in ya samu yayi maka wata hidima ta duniya sai dai zaka yi fatan cin nasara gobe kiyama za ka yi fatan neman yardan Allah subhanahu wata'ala za ka yi fatan samun albarkan Allah ta sanadiyan kayi ma Allah biyayya amma tarbiyyar musulunci ba ana yin ta ne ga 'ya'ya domin 'ya'yan in sun girma su biya wannan tarbiyyar ba idan sun biya su ma wani janibi ne daban wanda ya shafe su amma in ba su biya ba to kai baka da gorin da za ka yi maɗadin kai mishi tarbiya domin kai ma abin da Allah ya ɗora maka kenan kamar yadda ba za ka yi ma wani gori din kai sallah ba ko din kai azumi to haka nan ba za ka yi ma ƴaƴa gori din kai musu tarbiya ba sai dai babu laifi ka nuna musu hanyar Allah ka kuma nuna musu irin yadda ka tsaya kai da fata gurin ganin sun tarbiyyanta tarbiya irin na addinin musulunci waɗansu daga cikin magabata sukan zaunar da 'ya'yansu su tambaye su kamar uba sai ya tambayi 'ya'yansa ni wani irin uba ne a wurinku wani irin tarbiyya kuke ganin ne muku 'ya'yansu ce baba ka ɗora mu akan hanyar Allah ka tsamar da mu daga fitintunu na rayuwa ka ɗora mu akan tafarkin addini ana yin irin wannan amma ba wai za ka yi ne domin kai musu gori domin in sun samu duniya kuma su biya ka da ita ba tarbiyyar musulunci wajiba ce da nassin alƙur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ya ku waɗanda suka yi imani da haka ba ana kiran kowa da kowa bane masu imani kadai Allah ke nima anan wanda ya sha boko ya koshi shi boko ke mishi jagoranci ba irin shi ake nufi ba wanda ya sha jahilci ya koshi jahilci ke masa jagoranci ba shi ake nufi ba wanda ya sha san rai da san kai da san ƴaƴa da ya wuce kima ba irin su ake nufi ba wanda ya sha sakaci da kau da kai da walakantar da amanan da Allah ya dora masa ba irin shi ake magana ba ana neman ina masu imani imani na gaskiya wanda imanin su zai amfane su a gaban Allah zai kuma amfane su a nan duniya to so Allah ya kira da haka yanzu abin da ya rage ni ina cikin masu imani ko bani da shi ko ba ciki kai ma kana cikin masu imani ko baka ciki to idan muna cikin masu imani to ga kira da Allah ya mana yace qu anfusakum ku tsamar da kawunanku wa ahlikum da kuma iyalanku matanku da ƴaƴanku kenan ku tsamar da waɗannan naran daga wata irin wuta sai Allah subhanahu wataala ya sifanta irin yadda wutan take kamar yadda ya wajaba kai fafutuka ganin ka shiga aljanna ka tsira daga wuta hakanan ya wajaba kai fafutuka kowa a cikin ƴaƴanka ya tsira daga wutan Allah shiga aljannan Allah subhanahu wataala da ɗanka na farko da na biyu da na uku da na ashirin da na talatin da na arba'in duk hukuncin su ɗaya ne a wurin Allah ba za ka ce ai na yi ma goman farko tarbiyya da haka daga na sha ɗayan kuma dai ai Allah ya ga abin da na yi eh ya ga abin da kai amma kamar yadda ka samar da ƴaƴan hakanan ya wajaba kai tarbiyyan kowanne a cikinsu tarbiyan wani bai kosarwa daga tarbiyan wani wannan wajibi ne Allah madaukakin sarki ya dora mu iyaye da sauran magidanta gabaki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk cikan ku nan makiyaya ne kuma kowa sai Allah ya masa tambaya akan abin da ya bashi kiwo sai manzon Allah ya fara kididdigowa cewa kaga shugaba mai kiwo ne akan talakawansa sai Allah ya tsaye da shi ya mishi tambaya akan talakawan nan kaga kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa sai Allah ya tsaye da shi gaban sa ranar tashin alkiyama yayi masa tambaya akan abin da ya bashi kiwo kaga kowace mace a gidan aurenta makiyayi ya ce ita ma sai Allah ya tsaye da ita ya mata tambaya akan abin da Allah ya bata kiwo na daga gidan mijinta da mijin karan kansa da kuma 'ya'yan gidanta sawa'un ƴaƴan da ta haifa ne ko ko ƴaƴan mijinta ne ko da ma dangi ne aka ɗauko aka aje su a gidan domin a yi musu tarbiyya a gidan to tarbiyyan su yana kan uwar gida ne uwar gida ba a kishiyanta wai amarya ba ina nufin dai matan gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa kai dukkan ku dai makiyaya ne kuma sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ku akan abin da ya ba ku kiwo kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi duk sun rawaito wannan hadisi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani akan cewa tozarta tarbiyan yaya na daga cikin abin da zai gadar mu mutum da mummunan makoma duk iyayen da mutum ya kai ga tsayuwa a tafarki da tsayawa kai da fata yana bin Allah ya tsara sunna ya tsara tauhidi to in dai ya tozarta tarbiyyan ƴaƴansa to yana nan sai yayi mummunan ƙarshe kuma sai ya gama da ya gamu da mummunan makoma ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma stara'ahu lallai sai Allah ya tambaye kowane makiyayi akan abin da ya bashi kiwo ahfizahu am dayya'ahu sai Allah ya tambaye shi shin ya kiyaye wannan amanan da Allah ya bashi ko ko ya tozarta shi hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitihi kai wallahi sai Allah ya tambayi mutum akan iyalin gidansa gabaki daya haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i daga babban sahabi Sauban manzon Allah yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon ƴaƴa ko kiwon dukiya ko kiwon waɗansu al'umma ya mutu yauma ya mutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi in ya kuskure ya mutu alhalin ya ha'inci abinda Allah ya bashi kiwo illa harrama Allahu alaihi aljanna face sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa shiga aljanna da haka ya dan uwana musulmi manzon Allah ya yi mana wannan bushara amma bushara ba mai daɗi ba ga wanda ya tozarta amanan da Allah ya ɗora masa duk wanda ya tozarta amanan da Allah ya ɗora masa na tarbiyyan ƴaƴa to Allah maɗaukakin sarki sai ya haramta masa shiga aljanna ranar tashin alkiyama sannan a hadisi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal walidaka alayka haqqan ɗanka yana da haƙƙi a wuyanka haƙƙi mafi girma na ɗa a wuyan iyaye shine tarbiyyan da za su bashi kafin abinci kafin abin sha kafin tufafi to haƙƙin tarbiyya nagartacciyar tarbiyya tarbiyya ta addini ya ɗora shi akan tafarkin Allah akan sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abu mafi girma da ya wajaba akan kowane uba kowace uwa shi ma 'ya'yansu irin wannan tarbiyya gamammiya wannan tarbiya kamar da al-Imam an-Nawawi yake magana akanta yace wajiba ce akan uba ya tarbiyantar da ɗansa ya ladabtar da shi ya ilmantar da shi addinin musulunci yace da dukkan dai abin da addinin musulunci ya nema daga gare shi to wajibi ne masa yace haƙƙin uba ne idan kuma babu uba to haƙƙi ne akan dangin uba su ɗauki gabarin tarbiyantar da duk ɗa ƙila uban ya mutu ƙila uban ba shi nan to wajibi ne akan dangi su tsaya ganin cewa ƴaƴan ɗan uwansu sun samu tarbiyya ta addini aka ce idan kuma wani lokaci uban ba shi nan ko ya mutu to tarbiyyan ya koma kan dangi haka nan kuma ya koma kan uwa haka nan al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin sharhin da yake a sharhin Sahih Muslim da haka ya ƴan uwa mu gane cewa tarbiyyan ƴaƴa haƙƙin ƴaƴan ne a wuyan iyayensu haƙƙin ‘ya'ya ne, kamar yadda ka san ana kwaɗaitarwa a kan ‘ya'ya su bi iyayi, domin iyaye suna da haƙƙi a wuyan ‘ya'ya, to kafin a yi tambaya ranar tashin alƙiyama a kan haƙƙin iyaye da ke wuyan ‘ya'ya, sai Allah ya tambaya a kan haƙƙin ‘ya'ya da ke wuyan iyaye. Domin sai da aka fara samun ‘ya'yan tukuna sannan, a sai da aka fara samun ‘ya'yan sannan suka hankalta, to sannan a tambaye su haƙƙin iyaye. amma ‘ya'ya ko suna da haƙƙi a wuyan iyayensu tun kafin ma a auri mahaifiyarsu, tun kafin a auri uwar tasu, to ‘ya'ya suna da haƙƙi a wuyan ubansu dangane da uwan da zai je ya ɗauko musu. Da haka sai an fara tambaya akan haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye, kafin a yi tambaya akan haƙƙin iyaye dangane da ‘ya'yansu ranar tashin alƙiyama. Duk da kasancewan tarbiyya wajiba ce, kuma tozarta ta hasara ne da bala'i. ga ɗan adam a duniya da lahira to amma kuma akwai falalan tarbiyyar nan addinin musulunci ya tausaya mu mu iyaye ya faɗi waɗansu ƙofofi na wato ainihin falala wanda idan mutum ya tarbiyyanci 'ya'yansa zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi a cikin hadisi wanda al-Imam Ibn Majah da Baihaqi suka ruwaito yace yana daga cikin abin da mummuni zai ci gaba da samun amfaninsa na daga kyawawan ayyukansa ko da bayan ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidaya wa waladan salihan tarakahu da da na kirki da mutun ya bari duk dan da ka bari duk abin da yayi na alkhairi ko karatun alqur'ani ko sallah ko sadaka ko da'awa zuwa ga Allah ko neman ilimi duk abin da yi na alkhairi idan Allah ya rubuta mishi ladansa cikakke kai ma uba sai Allah ya rubuta maka ladanka cikakke don haka a nan za ka gane amfanin Allah ya baka nagartattun ‘ya'ya da yawa in Allah ya baka ‘ya'ya talatin kowanne daga cikinsu mutumin kirki ne ba mutumin banza a ciki to kaman ka ɗauka kai ɗin nan kai mutum talatin da ɗaya ne da kai karan kanka da ‘ya'yanka mutum talatin duk aikin alkhairin da suka yi Allah maɗaukakin sarki zai rubuta maka duk zunubin da suka yi in dai ba kai ka ɗora su akai ba Allah subhanahu wata'ala shi kuma ba zai rubuta maka ba kaga kenan kana da daman da za ka yawaita aikin alkhairi kai kadai amma kana iya samun alkhairin mutum ɗari ma domin idan ‘ya'yanka su ma suka haifi ‘ya'ya suka tarbiyyantar da su, to duk ‘ya'yan alkhairin da suka yi zai koma zuwa ga ubansu zai koma zuwa ga kakansu, hakanan daga nan har tashin alkiyama. Kaga ashe iyaye suna da wata maɓaɓɓuga lada mai yawa idan sun kyautata tarbiyyan ‘ya'yansu. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Duk wanda ya shiritar zuwa ga alkhairi to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito a wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud da al-Imam Hakim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-waladu min kasbi abihi duk wani da to aikin uban shi ne da haka duk aikin alkhairin da da zai a duniya to aikin uban ne uban ne sabbaba dan yi wannan aikin ko kuma a ce iyayensa gabaki daya to wannan dai na daga cikin nasosa waɗanda suke nuni akan falalan tarbiyya na addinin musulunci shi yasa mu manufanmu na tarbiyyan addinin musulunci ba shine a samu yaro gogaggen wanda ya iya turanci ba ko gogaggen wanda ya iya larabci a'a ba shine manufan addinin musulunci ba ana iya samun yaro mai tarbiyya bai iya larabci ba bai ma iya turanci ba da haka manufan ba shine a samu yaro wanda ya kware gurin wani harshe ba duk da kasancewa harshen larabci harshen addinin musulunci ne amma dai ai akwai kafirai kuma larabawa gogagu a cikin harshen larabci da haka tarbiyyar musulunci babban abin da take so ta cimma na ɗaya dai tana son a samu wani irin ɗa gangan jikin wani ɗa wanda yake da alaƙa da Allah subhanahu wataala gangan jikin ɗa wanda ya san Allah subhanahu wataala shi ne manufa ta farko a samu ɗan da za a ƙulla alaƙa tsakankanin shi da Allah ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san littafin Allah ya san kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya san dokokin Allah ya san hukunce-hukuncen Allah yana tsarewa ya san hane-hanen Allah yana nisanta ya san ni'imomin Allah da hanyoyin saduwa gare ta ya san ukuban Allah da hanyoyin saduwa gare ta yana kuma taka tsantsan akai da haka yaron da ya san Allah ya fahimci Allah subhanahu wataala shine manufan farko da ake nima a samar wurin tarbiyyar musulunci manufa ta biyu ana son a samu yaro wanda yake yana amfanan kansa a duniya da lahira yana kuma amfanan society yana amfanan ɗaiɗaikun al'umma yana kuma amfanan al'umma gabaki ɗaya yaron da idan ya ga abin da zai cutar da al'umma a rayuwance zai bakin ƙoƙari ganin ya gusar in hanya ce ya ga ga wani abu mai cutarwa zai tsaya ya kau da wannan abu mai cutarwan daga hanya idan hanyar fitsari ne yana ɓata mutane yana sanya mutane suna kwasan najasa a jikinsu yaron da yake da tunanin ya ɗauko fatanya ya gyara wannan hanyar da fitsari ke biyowa ba sai ma wani ya gaya masa ba yaron da idan ya ga bola zai shirya da shi da abokansa su je su gyara bolan nan wanda za su ƙona su ƙona wanda za su tattara su bar mu masu kwasan abin nan taki su zo su kwasa yaron da ke taimakon al'umma ba yaron da zai zauna ya share ke a ƙofar gidan mutane ya tashi ya bar shi ba ba yaron da zai share ke ya ci gyaɗa ya zo ya zuba a kwalbati ba ba irin wannan yaron addinin musulunci yake so a samar ba yana son a samar da yaron da ke amfanan kansa a cikin al'umma yana kuma amfanan society yana amfanan ɗaiɗaikun mutane yana amfanan al'umma a gabaki ɗayanta cikin manufofin tarbiyyar musulunci a sami yaro mai kyakkyawan fahimta wanda yake fahimtar shi kamar da suke faɗi positive ne ba negative ba akwai wanda yake shi kullum tunanin shi baibai ne kullun tunanin shi yana kallon sama da ƙasa ne ƙasa a sama ba shi da tunani mai kyau kullum sai dai mummunan zato ga mutane kullum sai dai shi wani bai kaunan shi shi wani bai san shi shi baya magana da wani shi me yasa to wani ya mishi kaza me yasa wani ya mishi fada jiya ma ya ga liman yana wa'azi ya kalle shi yanzu haka da shi yake yi irin wannan muguwan tunanin ana son a samu yaron da ba shi da wannan mugun tunanin yaron da yake gane komi a hakikaninsa yana da tunani mai kyau irin wannan mai tarbiyyan ita ce idan ya mace ce in ta je gidan miji sai su zauna lafiya da miji sai su zauna lafiya da abokan zaman ta kila tana da kishiyoyi amma akwai matan da yake gurɓacewan irin wannan tunanin nata ya sa ba sa daidaitawa da jama'a duk inda wani ya mata ba daidai ba shikenan ta kullace shi a rai ko wata kawarta ta mata ba daidai ba ta kullace ta kenan ita ba a kaunanta ita ba a santa ita an taso ta a gaba wace ma da naga ta kalle ni na gama tana murguda mun baki wance ma da tazo ta ki shigowa daki na ai a waje ta tsaya ita kullun tunaninta kawai negative ne to addinin musulunci in aka ce ana son ai tarbiyya ana son a samu yaro ne mai nagartaccen tunani mai miƙaƙƙen tunani wanda yake kallon komi a irin mafuskantar da ya dace da shi idan aka ce ana neman a yi tarbiyyar yaro ana neman a sami yaro mai ladabi yaro mai kyawawan ɗabi'u wanda yake ya tsara waɗannan abubuwa guda biyar wanda muka kawo su satin da ya gabata baya ta'addanci a cikinsu baya ma addini ta'addanci baya ma jinanan mutane ta'addanci baya ma dukiyar mutane ta'addanci baya ma mutuncin mutane ta'addanci ana iya samun mafi malami kaga yana shiga cikin mutuncin mutane a majalisan karatu shi ma wannan malamin bai koshi da tarbiya ba karantar da addinin musulunci baya nuna kai ta giban mutane baya nuna kai ta bata mutane a'a yana son ka dora mutane akan turba mai kyau ne baya nuna ka zagi shugabanni baya nuna ka tozarta talakawa ladabi da biyayya da tarbiyyar musulunci shine ya zama babbar manufanka ita ce ya za a yi abi Allah idan akwai hanya mai sauki da za ka iya bi abi Allah to in ka zafafa to ka cutar da addini idan akwai hanyar da cikin dariya da raha za ka iya ɗora mutane akan turba sai ka fusata sai kai sababi kai hayaniya har aka zabar da hawaye to ka cutar da addinin musulunci kuma ka cutar da tarbiyya ta addini don haka ana neman yaron da baya tozarci baya ta'addanci ga addini ko jina ne ko rayuka ko dukiyan mutane ko kuma tsatsan mutane ba zai zama mazinaci ba ba zai zama ƴan luwaɗi ba ba zai zama ƴan bibiyan kwararo-kwararo yana leƙawa gidan mata akwai wanda aka ba mu labari wai shi irin karfe biyar da rabi zuwa shidan nan na asabahi sai rika leƙawa kwararo-kwararo wai idan wata ta zo ce tsarki ya ga tsaraicinta ka ji ta da hankali a banza ba manufa to ba irin wannan yaron ake nema ba yaro mai ladabi ya kiyaye waɗannan abubuwa da muka kawo sannan muna nema a tarbiyyar musulunci mu sami yaro wayayye idan aka ce wayayyen yaro baya ga da'an shiga Allah da manzansa ya tsara tauhidi ya tsara bin Allah da sunnonin annabi sallallahu kuma a sami yaro ne wanda yake yana da wayewa idan bakin abubuwa suka zo wanda a dacin a baya ba a san su ba ya san yadda zai bi ya amfana da su ya amfani addini ya amfani kansa ɗauka sai wayan android ya zo to ya za a yi amfana kansa ya za a yi amfani al'umma ba yaron da zai shiga ɗaki ya je ta kallon batsa da miyagun famafamai ba ba yaron da zai ta postin ɗin mugayen postin yana rubuta waɗansu abubuwa masu zafi ba a'a yaron da zai ɗauki wannan bari in bincika in yi bincike tun da yanzu ana shiga duniyar intanet ai bincike bari in je in binciken ya kaza yake ya abu kaza yake ya shiryan annabi take ya kaza yake in karatun boko yake yi ya za a yi bincike ya fahimta ya gane yaron da zai iya amfana da sabbin abubuwa ba yaron da yake dankwafaffe yana nan a zaune duniya ta ci gaba yanzu ana hada-hadan iya kwamfuta shi bai iya ba shi na nan a zubin da eh iyayenmu da kakanninmu da basu zo a zamanin ba alkhairin Allah je gare su ba za a kama su da wannan laifin ba amma ka zo a zamanin da yake kai sa'an kwamfuta ne fa kuma ka yadda kwamfuta girme ka ba wayo bane ba dabara bane ka je ka koyi ilimin kwamfuta ka je ka samu sana'a nagartacciya wannan yaron yana nuni akan cewa yana da tarbiyya kenan kuma ya san manufofin tarbiyyan addinin musulunci sannan cikin manufofin tarbiyyan addinin musulunci a samu gangan jiki a samu yaro wanda zai ci nasara a duniya ya bar duniya duniya tana tana kewansa tana addu'an Allah ya ji kanwa ne ya kuma ci nasara gobe kiyama ya koma ga Allah mala'iku suna mishi kyakkyawan ambato suna faɗin tsibɗin fadkulwa khalidi irin wannan ɗan da ya ci nasara a duniya ya samu success a duniya ya kuma ci nasara gobe kiyama to cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci kenan dangane da 'ya'ya ya'yan uwana musulmi batun tarbiyya batu ne mai yawa cikin abubuwan da muka so mu faɗi ba mu kai ƙarshen sa ba da yaddan Allah subhanahu wataala a sati mai zuwa za mu ƙariri bayani akan al'amarin tarbiyyar yaro da irin gaɓaɓɓen da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansu domin waɗansu iyayen sai ka ji mutum yana tutiyan aini na kai yaro na makarantar islamiyya na kai shi makarantar boko da haka na tarbiyyantar da ɗana in mace ce za a aure ta har mutum ya rika maka tutiyan ni na san na ba wance ta tarbiyya na kai ta makarantar boko na kai ta makarantar islamiyya wallahi bai isa ba wallahi ba iya tarbiyya kenan ba bayan Allah ba iya tarbiyya kenan ba ba kawai din ka kai ta islamiyya ka kai ta boko shikenan ka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba akwai sauran nauyace nauyace akwai sauran kofofi da kusurwoyi wanda sai ka kewaye su ne gabaki daya sannan zai kasance ka ba da haƙƙin amanan da Allah ya dora maka na tarbiyya idan baka ba da su ba gwargwadon abin da ka tozarta gwargwadon yanayin tuhumanka a gaban Allah Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah ƴaƴan da ka ba mu Allah kai musu albarka ya Allah ka taimake mu akan tarbiyyar su tarbiyya ta addini ya Allah ka taimake mu mu cimma manufofin mu na alkhairi akan ƴaƴayen mu ya Allah ka ba mu ƴaƴaye nagartattu amintattu a duniya ya Allah ka ba mu ƴaƴaye nagartattu masu cin nasara ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah shugabannin mu Allah ka kama hannayensu zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka tsare su daga zalunci da sarrai da babakere ya Allah ka sa mulkin su da jagorancin su ya zama sila da sanadiyan tsira gare mu duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira a ranar tashin alkiyama ka tsare mu daga azaban wuta اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين